إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 22 ga wata na rajab hijira shekara 438 wanda ya dace da 19 ga wata na hudu shekara 2017 muna cikin littayinmu alwajiz fi aqilati salaf salih alwajiz wancan namu na farko cikin fiqihu ne wannan kuma cikin aqida littayi ne bi daban-daban wancan na farko na fiqihu ne wannan kuma na aqilati salaf salih aqida ta magabata na kwarai yau za mu yi darasi na biyar a wannan littafi insha Allah darasinmu na biyar ne darasinmu na ƙarshe na hudu kenan mun dauko bayani kan manuwar cewa ghayatul uzma babban manuwa ta halittar dan adam da aljani babban manuwar aiko da manzannin Allah da sabkar da littattafai duka manuwar babba kaɗai ta Allah da ibada sai kawo كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون mun halicci ba aljani da mutum don wata manuwa daban sai don kaɗaita ni da ibada amma wannan ita ce manuwar samuwar ɗan adam a saman ƙasa a ce mutum mai hankali zai zamana ya tunanin me idan ka tuna komi idan ka diba komi wanda kake gani da wanda baka gani komai ka gani kaga kaza aiki shi kaza kaza dan kaza komai in ka diba a jikinka ne in menene ka kalla kaga ake an ga kare tunanin komai me ya aikin ido me ya aikin ji me ya aikin gani me ya aikin rigarka me ya aikin wandanka me ya aikin takalmi me ya aikin daki me ya aikin gimshiki duk aikin fanka komai kare kai shi sai ka kare kai ka koma kanka kai me ya manhoyinka me ya kai manhoyar samu ka a wannan duniya ita ce mutum mai hankali mai rabo gobe kiyama mai tuna wannan manuwa shi sa mutum zai koma kan hayyace shi idan ya san duk wannan hayar ta duniya a je nan a dawo nan a yi wannan a yi wannan mai hankali in aiki yake in wata sana'a yake in mu yake a duniya duk harkokin da yake yi gurin shi ya gyara wannan manuwa da aka shirya ta ya za in yi rayuwa kyakkyawar rayuwa wani zan tabbatar da nihin da Allah yake samuwa ta a wannan duniya shine babban manuwarka a same kana mai ta Allah da ibada don bai tarayya da kowa ba wajen halittarka da halittar komi shi kaɗai ya komi da komi shi haka nan bai yarda ba ka gama shi da wani don bai tarayya da wani ba wajen yinka shi ne kenan ya ce manuwar kenan babban manuwa ta halittar ɗan adam ko samuwa ɗan adam ta Allah da ibada ya ce وتوحيد العبادة هو أول دعوة الرسل جميعا والغاية من بعثتهم kada ta Allah da ibada shine horkon kiran da manzanni suka yi gaba daya duk wata da'awar manzanni horkon ta horkon ibadullah abota ma Allah wala tuzuka bi shay'a kakku bauta ma kowa shi ka ka bauta ma kowa ka kama shi da kowa duk annabin da ya zo manhoji kenan kada a bauta ma Allah kun bautar Allah ka ama kowa a kada ta Allah da ibada shine babban manuwa dukkan manzannin Allah kowa kan haka yi yace wal ghadimin ba kuma tace manuwar gaya manuwar aiko da manzannin shine kada ta Allah da ibada وهو أول ما يجب على الدعاة الإسلام الدعوة إليها كم وانا منوى شيني هرقا abin da ya zama wajibi ko mu ce tilas ga duk masu kira na musulunci masu da'awa masu du'at na musulunci duk mai kira zuwa ga islam farkon abin da ya kamata ya fara kira zuwa ga kalita Allah da ibada shine mutum kudin sallah azumi duk wannan sallah azumi zakka sauransu ibadodi ba sa kahuwa sai akan tushen tauhidi dabin mutum zai yi ba tauhidi to babu shi babu Allah bai karba wani aiki na mara imani gobe kiyan baka sakamakon wajen Allah da shi sa kenan manufar babba kenan kaɗai ta Allah da ibada sai ce bayan wannan bayani da yayi yace qala Allahu tabaaraka wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ijtanibu taghut ya kawo fadar Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nahl ayat 36 yace Allah mai girma da bawa yana cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haqiqa mun aiko mu kowace al'umma da manzonata kamar zaka tambaya me aikin dukkan wannan manzo ake gaya maka a ne ibudullah ko an aikin kowane manzo kira wani bayan da maka baya shi zai kai maka aya manuwar aiko da kowane manzo gata a ne ibudullah wa shani butagut ko bauta ta mu Allah kina shi kadai bayan ya magana kadai bauta ta mu Allah hita wa shani butagut kina la ilaha illallah kina a bauta ta mu Allah kuma a nisanci tagutu domin ba kurin bautar Allah ba ne ba kaɗai manuwa inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya zo kurin kiraye a bauta mu Allah a zo a ta ibadar Allah ya ta sallah a ka'aba bai rigima da ƙurishawa rigima da ba ta kai haka ba sun ma amince yau a yi nasa gobe a yi nashi ba matsala ba ce ba su dai a ce ba a gama kowa da Allah shi ne matsala wajensu a ce Allah kaɗai أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ألا لا شيء مطلع كرة كنا إن تاتي أبو تام على كتاب تعالى أما أي وانشان ساكتنك لا إله إلا الله رقم دي لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله رقم بكنا باب وانا أبن بوتا سي الله بيردبا أقام شيء دواني سنحكم مسلمتي هي دي تولي don ba a gina abin kirki kan na banza ba a gina alheri kan shari a ture shari ta ku a yi aikata alheri ba sa gama a wuri guda sai farkon kira ma turewa kai la'ila illallah sai an ture duk wani abu wanda ba Allah ba duk wani ƙazamta ya ture kenan mutum na adam sai an raba shi da dukkan abin da yake da alaƙa da shirka ta kuma tabbatar da shirka sauran ibada duk wani abu da ban Allah ya bar shi dole ya ce wannan aiko da manzanni da ya yi sun yi kira a na ibudullah wa cinan da tagut a bauta ta Allah ku nisanci dukkan tagutu tagutu dukkan wanda aka ba haƙƙin duk wanda zaba matsayin Allah tagutu ne duk an nisance su gaba ɗaya sai ya ce wa tarjo a hammetu da ta aƙira ta salaf salih illa a hammetu ta bayin aƙira a safiya ya ce wa tarjo a hammetu da ta aƙira mahimmancin karantar aƙidar ta sarfa sale tana komawa zuwa ga ahmiyatul tabi'in aqida safiya tana komawa zuwa ga a bayyanar da aqida ta tatta in dai ana so a karanta aqidar sarfa sale dole kenan an koma a karanta aqida ta tatta kuma wa daruratul amal aljad fi sabilil awrat bil muslimin ilaiha kuma da darura ne ma'ana dole ne ai al'amalu jad a yi aiki tukuru al'amadu jihad a yi aiki tukuru fi sabi na auratul musulmin ilaiha a yi aiki tukuru don a maido musulmi zuwa ga wannan aƙida tatata don an gurbata aƙida duniya ta jima da gurbata aƙida ya ce dole kenan iya buƙatar aiki tukuru wajen hanyar maido da musulmi su yi aiki da wannan aƙida ta tatta wata khalisuhum min dalalatul firaq wa ikhtilafil jama'at wa tafarruqihim kuma su tsame musulmi daga bata na kungiyoyi na addala da sabanin jama'a ta musulmi wannan yayi nan wannan yayi nan kamar yawan za gani a yau wani abin iya wakana a cikin musulmi ƙungiyoyin ga sun iri-iri wasu ɓangaren aƙida wasu ɓangaren aiki mai yi magana ɓangaren aƙida mana wani za ku samu saɓani iyawa misali bida'a ce ƙirƙira wani aiki na ibada kowa ya tsara irin wurdi ko tsarin da yake yi wasu ma a cikin aƙida suke ta wajen ɓangaren tauhidi na muku bayanin wancan darasi namu akwai mamancin aƙida da tauhidi aka ce aƙida ta gama tauhidi a cikinta aka ce tauhidi ma'ana kaɗai ta Allah da ibada za ce aƙida ta yi waɗi saboda za ka iya samun mutum da wajen tauhidi bai gama Allah da kowa iya da zahi cikin shirka da Allah amma wajen aƙida misali in ma aƙida shi da littattafai ne a wajen ɓangare ne na sunna a ɓangare ne na misali aljanna ko wuta ko manzanni ko cewa manzanci ya ƙare bai ƙare ba har yau kuma sakanin cewa yau ma ana iya aiko da wani ba ku san da ahmadiyya ba ahmadiyya yau aqidar musulmi ne sallah suke yin taka za su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah za su wadi qur'ani da sunna amma me aqida anan sai suka samu matsala wajen ganin iyayewa yau ma a aiko wani Allah bai rihe manzanci ba an gaji ahmad suna ci ahmadiyya sadana a nijar akwai zama a nijar yau aqidar su kenan sadana kuma sa cikin kage na kenan bangaren bangare na ka nauna kaga musulmi ne in wani samu yau a cikin masu ake da ahalin suna musulmi a wasu da kasashenmu wajen suna da matsala wajen bangaren ka ce sunna kurin suna inkarin wata sunnar ba ko ce ba yi ko su rinjaye da fiƙi a kan sunna nawa aka samu ko amma ahalin da ce sunna ne ko amma an ka kame abin da shaɓa fiƙin shi ya ci a daga ya ga abin da shaɓa fiƙi iya iya tawaye ya ce a nan tun da fikin malikiya haka ake ba zai bari ba kaga na bangare na cikin cikin cikin aƙida bangaren tauhidi ba matsala har ma suna masu akwai masu sayi zai tauhidi wanda ma cikin suke ka cewa ma ba a cin yankan misali wanda yake ta ɗarika ba a cin yankan mai kaza amma zai sami wajen wani bangaren suna da matsala wajen mai wuya gan sunna wasu aƙida ba san fursan amma yanzu dan kuskure kaɗan da kai sai ce jinin ka ya halitta sai kashe ka ko da nan su kungiyar musulmi yau a kayan kayan zana mani kungiyar musulmi ba suke yaƙi ma suke amma kowa wanda ya kashe wannan wannan ya kashe wannan in su gamu kuma kowa ya ƙi da tauhidi amma ƙi da sunna amma in za su gamu wajen hawa ma wannan ya kashe wannan ko ma wani ya kashe ma an kashe wani su ce mu kashe wani kuma musulmi suke ko su musulmi suke har ma suna ikirarin sunna su amma ka samu kungiya kaza ta ce ita ta kashewa ne wani wuri a sa bom wani wuri a je da hannu a je ko a zagaye wannan garin su wani ne bisa nake labarin syria za a je a gewe gari wannan garin masu suna ya suna suke sunan su sunan su ala suna wancan ba ka sunan su amma wani bangaren saɓani kurin na wani abu ya ga ya halatta jinin wannan wannan wani matsala ce a jin rayuwa abin iya da yawan gaske a yau matsala ta aƙida kuma duk wannan wallahi bi ne an kafi misali masu ƙasar ba da yawan an kaɗa ƙungiya goma yau masu irin wannan kashe-kashe gwana abubuwa ba za ka samu ɗaya ba a cikin malamai na zamani da kuna da a ce ga wane ne shugaban ko wane kan karantarwa na ce ba mu gama kurin wanda ma ka wanda ma ke bada umarnin a kashe ko ai kaza sai ka samu tun da yake a rayuwar shi bai taɓa littafi ɗaya na addini ba ɗaya bai ba shi ma almajiri ne makalan a wajen wani amma shi zai bada fatawa a kashe ko a raya kuma abin shi aje a mutu aje a mutu ta haka in wayewa gaske a wani duniya mutum zai halitta ma ka je kashewa ne ko ba ka dama ka je ka watsa ka mutu shi ya ce mu haka kuma a cikin addini bai da wani kadam za ka ci aiwa ne gashi an mai shaida ko aure kaza ya yi kaza da sunan addini ya kama ya yi wani imar tafsir imar lutan addini ayace zai kama ya ma fasara ya kace shikenan to duk mun shi mun shi magari ba su za su kama ayar su ma wani fasara bai san ma'anar ayar ba anan ya shi ta duk a yau da yawa da ake yana hanyoyi yana labari da yawa haka ne mai kiran shi ke ja mutum ya san addini ko ya san Allah ya san Qur'ani ya san sunna sai aka ja mai ayal Qur'ani aka mai fasara to wannan da mai fasara zai dauki ko ba ba zai bane ba zai dauki shine kuran imam wajen shi shine amirul mu'minin a wajen shi shine matsala shine kimanin ta gaskiyar magana ina ka hatta nan bawan Allah duk da ana cikin matsala na cikin ma'aikata musan ana ka'ida zawarin zawarin baka ta alman zawari iya kawo magana yake cewa kai ga jama'a ku hankali wa yace wallahi wannan kungiyoyi na rage magana yace wallahi mutum kai yarda iske Allah da wani ya cewa sai da wannan hudu bai wannan kusa abu shi na karshe da daya mu kan mutum iske Allah da wani ya baka umarni kai aiki da hujja da abin zaka addinin ka kai aiki da madogara kakkace kakkace Allah da wanda ne ce yi da wanda a gaban Allah bai huda ka aiki da hankali wa matsala ce kurin wannan ce ko bai kada ko tushe tushe kura can shi ne addini gangariya tushe yace wannan a hudda musulmi kungiyoyi na bata da sabanin al'umma da rabuwar al'umma yace fal aqidatu ala manhaj as-salaf salih aƙida wadda take kan tsarin magabata na ƙwarai lahamu mumayyizatun wa khasa'is faridatun tubayyinu qimatuha wa daruratu tamassuk biha wal amal bi ahkamiha wa min ahammi hadhihi mumayyizat yace aƙida ta tsari manhaj na salafus salih magabata na ƙwarai tana da bambance-bambance da wasu abu da take ɗanta da su ita kadai ba mu irin wannan aƙida tana bayyanar da matsayin wannan aƙida kyakkyawa tana bayyanar da darura wajibi mutum ya kama wannan aƙida ya riko da ita ya yi aiki da hukumce hukumtanta ya ce maka wamin ahammi hadin mumaizat daga cikin masu muhimmancin waɗannan abin da suke ɗansa da su wannan aƙida ta manhajar salmi salim awwalan ce na farko inna hasabin alwahid na khalas min at-tafarruq wa at-tahazzub wa tawhid shufuf al-muslimin 'ama wani ulama wadda ta khasa ya ce warko ita ce hanya guda ɗaya tilo ita ce hanya guda da khalasi min tafarruq tazum dan futa daga rarrabuwa da ƙungiyoyin cikin addini wa tawhidu su musulmina da kaɗe ta sahun musulmi gaba ɗaya a ɗuri guda ko ya ji nashi yace da kaɗe ta malamai da masu zuwa ga Allah sau su samu zama a wuri guda malamai da duk wani mai kira a samu samun alƙibla guda me yasa ya ce haka li'annaha wa'ayun lahi ta'ala wa hadin nabi sallallahu alaihi wasallama wa ma kana alayhi ra'id al-awwal min ashabat al-kiram yace domin ita wannan kira ta salafu sali wahayi ne daga Allah karantarwa ce ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ra'in al'awwal kenan tawaga ta horko al'umma ta horko ta sahabbai suka rayu a kan shi ɗanwa mai yana daga ayau ai a yau ba mai ma inkarin ka yi aiki da ƙur'ani da sunna duk rigima ka kawo tsarin wani malamin kuna kake girma ka ce ainihin tsarin da wane ya yi ko irin hanya da wane ya tsara daidai ce ni ma in ce a'a tawa ce daidai ko ta ta malami na ce daidai ko ta yan garin mu ce daidai ta ka ba shi ba wancan ce a'a tawa ta yi taku haka ake ta yi ba hannan mu wani an waje ana kasashe ana ana kasashe ana rigima akan waye sarkin waliye waye akwai shugaban waliye wasu ka ce ai na san shugaban waliye bayan shi babu wani ma wasu ka ce a'a yaushe ma aka yi shi saboda shi wancan an yi shi a karni na sha biyu sun sha uku shi kuma ta karni zama aka yi shi yanzu misali da tsakanin misali kadariya tijaniya kadari tijaniya suna da'awar cewa a matsayin shi shugaban wali gaba daya a wajen kadariya suka ci a yo ga abdulkadiri da ya zo tun a karni na takwas wani ya bashi wani shekara ɗari biyar a ce kuma shine a baya ba su yadda ba da ko duk mai karanta tarihin amma hannun abin da ya bayyana kwana a kano tsakanin wani ɗari guda biyu ya bayyana maka da haka da adam kamar ba haka bane ba amma yanzu abin ya iya na a kano ina ga ana ta bayanin tsakanin ɗari guda biyu ko kowa iya ga shine a gaba to me ka gani ai kowa iya ga nashi ne iya tsakake nashi ne a gaba nashi ne wani cikin biyar da ba ke duk abin iya ga kare ra'ayi na wani ko na wasu in kare nawa amma inda nace gaba da jama'a ka aje na shehunka in aje na shehuna ka aje na garinku in aje na garinmu kowa zo mu zo mu bauta ta mu Allah abinda qur'ani ya kawo hadisi ya kawo ya ishe mu ayi rigima duk ya tana nan wajen kare tsarin wani sai take na hanyar ahili take illa kurin Allah shi da mu kurin amma da mutum ya iya ta kama kame a shi ne ya kayo wani malamin malamin ai waliyin Allah ne ai mutumin ilimi ne ya ma addini kaza ya za a ci a bar na mutanen kwarai wannan mutanen kurin wani shi wa mashi kurin ya kare shi kuma sai an ba hanyar shi shugabai wa kasa an bi shi ni ma yace ban yadda ba yau ni mu san shi ya san jama'a na na sani to wani abu duk shi ka fitina kowa kare na wani kuma abu na hili sai kaga a wani ne tsara shekara ta kaza ta dubu da ɗari da hamsin dubu da ɗari uku da aka ahe shi duk da kaga kana abuti an rabu tarihin shi ya kaga ainihin shi bayan karnin da annabi ba shaida duk wanda wanda rigo gado in wace ka dauko sai kaga tarihin mai ita in wata hanya ka dauko sai kaga tarihin mai ita bayan ko wajen wannan karnin da manzo Allah ya ma shaida karni uku na farko duk wanda ka dauko ba wanda take tushe dan ta shugaban tawan rika wani tawan tawani in ka dauki tarihi ka masalsala ka ce a balan bayan tarihi malamin bayan tarihi mai hanyar ka karanci tarihin kaga shekara 100 kaza ko dubu da kaza ba wanda ya zo a ƙarnin uku da annabi wa shaida babu kuma ka bincika kaga haka duk wannan abin suka zo bayan wannan ƙarnin uku ne da annabi wa shaida amma kuma sai ake wani an kare shi ne an maka baka ba hanya ba sai ka tambaya to su wancan ƙarnin na farko da annabi ma shaida su sun rayu ba san wannan malamin ba ba san wannan shehun ba sun bauta mu Allah kuma annabi ya musu shaida su ne al'umma ta kware me matsayin su in ni bin yi ba me zai cutar da ni inda abin su suka yi ko ya ta rigima ko wani kabu na wani an gaba kibi a cewa kayi shin kuma ko kayi tawaye ko ka zama munkiri da da mun munkira idan mun zama munkira anan awar Allah munkira ne munkira da yawa ne idan mun zama munkira anan anan sai yake cewa wa ayu tajammu ala ghayriha masiruhu ma nushahiduhu al-yawm من هذا المسلمين التفرق والتنازع والإخفاق يتي sa duk taruwar da aka yi duk haduwar da aka yi ba a kan wannan tsari ba ba bin wannan tawaga ta farko ba ka bi na ɗan baya ne to makomashi manu shaita masiru manu shahidu liyau min halin musulmin makomashi abinda muke gani a yau na halin musulmi na rabuwa jayayya neman kare ɗan uwanka kowa iya ana yaƙi juna ya ce daman ƙalar lahu tabaraka wa ta'ala wa man yi shaƙiƙar rasula min ba'ada ma ta bayyana hulhuda wa ya tabi a gaira sabi da mominin nuwallihi ma ta walla wa nusulihi jahannam wa sa'ata masira nisa'i aya ta ɗari sha biyar ya ce man Allah ki bayar labari ya ce Allah mai girma da buwa yana cewa wa man shaƙiƙar rasula duk wanda ya saba ma manzo mana yake bin hanyar da manzo ya zo da ita kuma na bin yawa kana min ba da mata bayanar hulhuda bayan shiriya ta zo an zo ma da hujja shiriya ta zo ya ce wa tabi a gasa bilin mummunin sai ya kabu wata hanya ba ta waɗannan mummune ba na kamar ba nake cewa zama ganin mahimmancin bin salafin salih Allah yana iya cewa kurin wanda sabawa manzo bayan shirya ta zo kurna wuta ne amma ya kawo wata bai kasa bilmina ya ba hanya ba ta masu imani ba kaga nan Allah iya lazimta hanya ta kwarai ka lazimci hanyar waɗannan mamuna na farko dan zargi da Allah ka zargi bi ne ka bi saba ma manzo ka bi wata hanya ba ta waɗannan almu'minin su mamuna farko sahabbai yan bayan su kawai shi muhimmancin kenan bin salafus salih ta Allah zargin da ya yi kin saba ma manzo da bin wata hanya ba ta wa'annan mummunan farko ba ya ce ni walli ma ta walla za mu barka da abin da ka saba ma kanka na bata a nan duniya ka rayu haka rusulihi jahannam kuma ka mutu ka koma ga Allah kace za mu kona ka a cikin jahannama a ce makoma ta muni wasata masu makoma ta muni wannan ka kenan mahimmin hadarin kenan bin wata hanya ba ta wa'ancan ba ke mai neman tsira zai bi hanyar wa'annan mummunan da Allah ya mashe ta ko da tabbai zuwa waye da farko mun farko wata sahabbai ne da yan ba su kenan bin su shine shari'a ya kaba ta wani daban tsakar rana ya ce ya ƙoshi ya ilimi ya samu ‘yan goma baya kwace kun ya kamata kun a yi kaza kun ya kamata yanzu a sufar ma mu yi saba'in da uku ko ɗari da sha uku ko haidala kaza za mu yi he mu yi ɗari da sha biyar ko mu yi ɗari biyu da saba'in da bakwai haka ya kamata ku yi kun ya kawai kwaɗuka kuma kwanan misali mu yi ta bayan sallar azur ko bayan la'asar ko ku hudawar rana tana hudawa he mu yi kaza he mu ɗauka asa to wani abu ya san akwai mun san safari mun san hailala to wannan tsarin da ka tsara haka ya zo so da yawa za a ɗauko mutane malbale aka san mutane sai karatu ba to yanzu halila ce ba kyau me ya sabo halila ce ba kyau asfarin ce ba kyau subhanallah ba kyau wa da salati ne ba kyau duk wannan me muka sabo in ka koma horko karanta su karantarwa sahabbai nan mun karanta ruwaya tabbatatta wanda abdullahi bin mas'ud a gida abu musul ash'ari ko ai isko da hailala ce ake la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah subhanallah amma me ya matsayi sabon abin da su sabo kurin kurin abin da ya gani in kari wani a tsaka shi ke cewa ku yi sabbihu mi'a subhanallah subhanallah subhanallah ta takabbiru mi'a ku kabara dari Allahu akbar Allahu akbar Allahu haka suke kurin wannan abin da gani me sabo me sabo anan ya ce ba su gabari ba san a sa ba su gabari akwai halala amma abin da gani wannan tsarin wani yanzu a daka iya maka umarnin ku yi kaza tsarin ne kaifiya kai ta kun yi kari amma yace musu kun zo da bid'atu kun zo da bid'atu zalunci kuma ya wada su suka ci ayyun labanu lanu illa ka amani alkhairi ne ta kamimir da kan la yusibu nawa mai nema alkhairi bai same shi ba ku tashi ka ce ya hana halala yana arziki fari har zaka ce mishi ko a yanda ake abin ne ba haka ba ake shi yasa in kare Abdullah bin Umar ya atisha ya ce alhamdulillah sau sai ta yi wasu salam ala rasulullah yawa na salati wasu salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawa na salati sai ce a a wannan abin naka sabo ne to salatin ne ba kyau eh salatin annabi ne ba kyau ita sabi ne ba kyau haka suke sakin mai kyau ya ce a annabu haka ya koya mana ba ya ya koya muku alhamdulillah ala kulli hal haka aka shakuru alhamdulillah gaja ba ba ba ba annabi salati kaga nan me ai kaga anan ya aiki da wurin wa annabi salati ya cikin ibada mai masu girma wa annabi salati ya cikin ibada masu girman gaske amma me wani sabon yankari a he kawo salatin da ba wurin da aka ce ba ai kuma mai mai kari tabi'i ne ya gaza bai tabi'i ne ba wani shekara dubu da ɗan harkoko ne amma ya gami mai matsala don yama annabi salati ya ci shaɓa annabi salati mai matsala kan gaji ta ba ka annabi kansa da mu ba kaga biyar da ba ya kawo salati a wurin don ba wurin yin shi ba ne za ka yi magabata kaka ce gumin wa annabi salati a salatin da a cikin da hailalai annabi ya tsara yadda ake kaka ka sabuwa taka kina haka ya fiye ka yadda aka ce ka yi shi ne tsira kurum ya ce saniyan abu na biyu abinda yake wannan aƙira ta sarsa take ta bambanta shi akan sauran aƙiru ya ce innaha tuwahidu wa tuqawwi sufuful muslimin wa tajma'u kalimatahum 'ala al-haq wa fil haq li'annaha istijabatu liqawli Allah tabaaraka wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu yace wannan akida ta salafus salih tana kadaitarwa tana karhuwa sahun musulmi sai sahu guda ta hada kalmar musulmi akan gaskiya a cikin gaskiya saboda amsa kiran Allah amsa fadar Allah amsa fadar Allah mai girma da yace wa'tasimu بحبل الله جميعا ولا تفرق كيرقو da igiyar Allah igiyar Allah ruwa cikin sunan Tirmidhi ya kasu Imam Ahmad ya ka ruwaya cewa kitabullah huwa hablul lil mamdud min as-sama'i ila al-ard ya ce igiyar Allah da ce littafin Allah mana ƙurani shi ne igiyar Allah wadda daga sama ta nuho ƙasa wata ruwa da imam kama albani kare wacin su da sahihan albani mazala ya hoto kita masu habai abishiru abishiru da su ta shahaduna Allah ilaha illallah wa anni rasulullah qalu na'am qal fa inna hadha alquran sababun tarfuhu bi yadillah wa tarfuhu bi aydikum فتمسكوا به ف... ف... فلا فإنكم لن تدلوا ولن تهلكوا بعده أبدا yace yace sahabbai ina muku albishir albishirun albishirun ba kun shaida ba da cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kun shaida ni manzo ne na Allah suka ce eh haka ne haka ne na yace to ku sani inna hadha alquran sabab wannan qur'ani mana habal shi sabab habal wannan qur'anin wata igiya ce tarafu bi yadillah bangare kamar sai igiya ce asalin igiya tana baki biyu ko bangaren ne igiya daya bangaren ta daya iya hannun Allah bangaren ta daya a hannun har qur'ani yake ta ce fa tamassaku bi ku rike alqur'ani ki rike alqur'ani iya baka alaka kai tsaye da Allah eh iya baka alaka kai tsaye da Allah kai tsaye da Qur'an yace domin idan kuka yi haka yace lan tadillu wa lan tahraku abada abada abada ba za ku bace ba ba za ku halaka ba wannan ha abada shine hanya tsira guda ka tsaya ko dan uwa kaka hanyar sabuwa daban kenan rukun igiyar Allah ku rike ta gaba daya kakkuran raba akan ta kai ka kawo naka wanda ka na shi ya ce walida dalilin haka fa'inna min ahamni asibabat ikhtilafin musulmin mahi mahimmancin abin da yake ka sababin saɓanin musulmi ikhtilafin manahijihim wa ta'addudu masadir talaqi indahum sabawa manhajkin tsarinsu da yawan hanyoyin da suke ɗauko hujjarsu ya ce fa tauhidu masadarihim في العقيدة والتلقي سبب مهم لتوحيد الأمة كما تحقق في صدرها الأول يجي سام كديتا سام توشي قداء بانكران أكيدا da wajen talakki wajen samun ɗauko hujja iya da muhimmanci kwarai wajen mai da al'umma al'umma guda mamakin yamma a talakki yanzu wani zaka mai tambaya hujja madogara kan wani abu a hakika madogara ta musulmi shi ne ƙur'ani da sunna duk abin da ake kan wata rigima jayayya wajen raba rigima kitabu sunna to he zaman ta wani shi a wajen shi zai iya kama ka madogara hujja a littafin malam wani ai mu madogaran mu malam wani ya littafi wani ya littafi shekara kaza littafi shekara ɗari biyu kwanan jiya kan wani hujja ce shekara ta wani malami a radiyo wani malami ne katsina musamman katsina da zana saudiya littafin tuwa wannan hujja wai wani malami na musamman katsina wai zai saudiya shi ga hujje ana ana magima kama a kama musamman katsina ko musamman kaduna ko wanda magana kama kama kama mana ka kace ma mutum masar ne ko saudiya an zana hujja ka ce musamman saudiya an neman madogara na rigima ka abu idan ana rigima ba nan bane ba ba ce malam wani kowa ne kitabu sunna qur'ani me yace sunna me tace nan ne wajen ba kai ta yawo bukurin ko shi bai kawo na malamin shi sai kawo ka kawo da katsina sai kawo ne na da magana ko sai kawo da magana ko na garas ko na yami kenan ba haka bane ba madogara guda ce ita ce madogara da madabar da kima qur'ani da sunna fa in tanaza'tum fi shay'in fardu lillahi rasul Allah ce ba wannan da abu da kake kima madogara gurin kuma ya ce zuwa ga Allah ga manzon shi yace kenan wannan mai da wajen ɗauko hujja a mai da wuri guda shi ne sabon zai kawo al'umma ta kuma al'umma guda kamar yadda horakon lamari aka sami al'umma musulmi al'umma guda salisan abu na uku innaha tarbatul muslim mubasharatin billahi ta'ala wa rasuli sallallahu ita wannan ajiyar salafus salih tana hada musulmi kai tsaye tana gama ka alaka da Allah kai tsaye ba wani tsayani tana gama ka da Allah kai tsaye da manzon shi babu tsayani wa bi hubbihima wa ta'zimihima kenan tana kuma saka soyayyar Allah da manzon shi tana saka girmama Allah da manzon shi wa adamu taqaddum bayna yaday Allah ta'ala wa rasuli kuma tana saka baka baka shiga gaban Allah da manzon shi ya wani zina amanu wata ƙadumin barin da rasu da ko wata ƙulla allah cikin hujurat allah ya wani zina amanu za ta ƙadumin barin da ya rasu ne ya kuma su imani kakku shiga gaban allah manzan shi ba shiga gaban allah manzan shi allah bai ce ba kai ka ce annabi ce ba kai ka ce allah bai yi ba bai ce ba a yi ka yi annabi ce ba a yi kai an ce ittabi'u ku bi kai na ka bi ne kuma ka shiga gaba an ta kamar ba shi kamar da gwagwa ko a gwagwa ba hana mai gari ba da gwagwa shi shi dai shiga bango shi shiga wani ba haka nan ka zama ka zama da gwagwa ka zama mai bi kaka shiga gaba kenan ba sa shiga gaba Allah da manzon shi shiga gaba Allah da manzon shi yin hukumcin da ba su yi ba kai kai abinda ba su ce ba kai kai kai kai matsayin ka na mai bi ne mai da'a ne kenan kamata ka tsaya ka bi baya an yi nan ka yi nan an yi nan ka tsaya kaka huce gaba ganin muhimman haɗarin ki na bida'a ɗan bida'a mai shiga gaba ne shi ma ga ya kamata shi ma yi shi ne ɗan bida'a duk ɗan bida'a shiga gaba ce ya yi a ce daga mana masallaci wannan magana sai yake cewa zalika li'anna li'anna ta salaf manbi'uha qala Allah wa qala rasuluhu بعيدا عن تلاعب الهوى والشبهات وخالد من التعثر بالمؤثرات الأجنبية من فلسفة ومنطق وعقلانية فليس هي إلا الكتاب والسنة yace ita a ƙi tasarrafa sale mun ba uwa kama ta misali wata korama wani ruwa ne inda yake bugowa inda yake hutawa inda take hutawa qala Allah wa qala rasulu Allah ya ce manzan Allah ce shi ne hanyar sarrafa sali Allah ya ce manzan Allah ce kur nan ne madogararsu ya ce ba'ida an tala'ibul hawa wa shubhat ta nisanta da yadda san zuciya ke wasa da mutane da bin ra'ayi da bin shuba wa khaliyatu min ta'assur mudulmatat majnabiyya ta wofinta ba ba duwan tasiri na tasiri na ajnabiyya mimma ake tasiri na mu'asarat akwai yau da gobe irin akidu na yunan masu bautar gumaka na mutanen girat musulunci yaya cikin duniya ma abin indiya abin wane ne wani abin da aka yi ake ɗauka wasu akidu na wasu wasu abu na wasu addinai sai suka shigo cikin musulmi sai suka zama kurin yan gida kurin sun kama wuri sun zama da kadangadan irin wannan kenan to a kira suna jama'a ba ta tasirantuwa ba wani abu na waje ajanabi zai shigo cikinta daman kai me za madogaraka da abin da za ka yi akwai a ƙur'ani akwai a sunna amma mai ganin wani iya iya yi wasu ma na iya yi a nan ne za a yi ɗauko na wani a wajen ɗauko wani wani shi ma ya ka ɗauko na wani sabon wani addini ma da ba ka sa kanka a wajen ɗauko wani da ba ana ke shigo da bako madaman ka ɗaya kitabu sunna ke maka sa da bako cikin lamar akidanka kina irin masu magana mantik masu yan ilimin magana da yan akalaniya akalaniya masu aiki da hankali su kullun da saba hankali kun babu shi da ba baka iya tabawa baka iya baka gani kullun ba cikin sa su ko aka aya hadisi ya zo kuma sai da abu musulmi ne amma saba in saba wacce kan abu hankali bai da na kenan kun bai bai wa kun kun ya sturi to ita ita falasa hiya ita manhajus salaf salih ba wani abu bace ba illa likitabu wa sunnah ƙur'ani da sunna shine madogara kwan ya ce rabi'an abu na hudu da take da bambanci sauran aƙidu innaha sahalatun muyassaratun wadihatun lalabasa fiha wala gumud ita hanya ce mai sauki ba wahala a hili karara ba hazo ba rikitarwa a cikinta ba'idatun an ta'aqid wa ta'rif an-nusus ta nisanta daga kawai baka kasa gane inda saka ba ta wasa da hankalinka ilgaz da canza nasi aiki da ra'ayi babu wannan a cikin masalau komai a hili ne ga qur'ani ga su ba wani hira Allah ya ce manzon Allah ya ce nan gashi in sallace in nafila ce ta sallah azumi ne abin kilar a hili ba matsala ba wani aiki da hankalinka da aka yi kaza ya ka samu kaza tun da wannan zamu kullum shi aiki da kwalluwa kullum haka hauka ce wani lokaci kuma sauka ce ma kuma suka hauka ce wani abu ya ce mu'taqiduha murtahul ban mutuma inna nafs ba'idun min ash-shukuk wal awham wa sat shaitan yace wanda yake da wannan aqida yace mu'taqiduha kai mai wannan aqida ta salafus salih murtahul ban iya da kwanciyar hankali mutum da turan gida iya da kwanciyar hankali bai da hayaniya murtahul ban mutum da kuma iya da nutsuwa ta hankali bai da katsar katsar bai da tashin hayaniya eh ba ilimin shi kukul aham kuma ba ruwan shi da wani ganin shiga cikin wani hayaniya ta kokonton kaza a sama shubu a nan a sama nan da ta dam a sama mata makwalluwa aiki da hankali ha an ce tuwanci Allah a sama yake to kayan sama to an gace ta kuma bai wuri ina kayan a sama wane ne eh ai ganin ka bai za ka taba kan gwala gurin sai abu da yawa haka ne ka shiga wasu wasu gurin a sama wasu wasu shi ɗani gurin ya ce ƙarinu na ayin kuma mutum ne mai zama cikin farin ciki ga nutsuwa ba hayaniya kuma a huce cikin nutsuwa yake mai kira salafin sale li'annau me yasa ya zama haka li'annau sa'irun ala hadin nabi hadhihi umma sallallahu alaihi wa sahabati al-kiram ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in yace domin iya tahiya ne akan karantar annabin wannan al'umma shine malamin shi shine shehun shi eh shi ne malamin shi mai karantarwa shi annabin wannan al'umma sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi masu girma Allah ya dada su wanda yarda Allah ta tabbata gare su a baki daya yace domin qala Allah ta'ala innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun Allah ya mutu shaida Allah ce waɗanda suke kurin masu imani masu imani na gaske na hakika ya ce allazina amanu billahi rasuli sun suka yi imani da Allah da manzan shi sun malam yartabu ba a same sa ba da kokonto ko mace ba su yi shakka ba wa jahadu bi amwali wa anfusihim suka yi jihadi da dukiyar da Allah ba su da rawukansu fi sabilillah cikin tabbatar da addinin Allah sai Allah ce ulaika wa'annan su waye kai wannan su wane sabai ne kina wa'annan yace humus sajiqun su ne masu gaskiya me zai shiga layi sai ya bi wannan halin da aka jero kai imani da Allah da manzon shi kakka yi shakka jihadi da ranka da dukiyarka cikin taimakon addinin Allah sai ka shiga layin su Allah taimake mu yace khamisan abu na biyar wanda take bambara sauran aqidu yace inna min a'azama asbab qurb ila Allah azza wa jalla wal fawz bi ridwanihi subhanahu wa ta'ala wa jannati yace ita hanyar salafus salih ita ce mahi girman sababi hanyar da za ta gama ka samu kusanta zuwa ga Allah kai tsaye ka samu rabauta da samun yardar Allah da girma da buwaya ka sami gidan aljannar Allah alsam gidan aljanna sai yake cewa wa hadil mumayyizat wasimat sabita li ahli sunnati wal jamaa yace wannan bambanci da suka bambanta da shi wayannan sifofi halayya tabbatattu da suka tabbata ga ahli sunna wal jamaa la takadu takhtalif fi ayi makanin wa zaman aw zaman yace walhamdulillah yace wannan abin da aka jiro na halayen ahli sunna wal jamaa bai wa kowane a kowane zamani ne a kowane gari ne ka same su a gari ne a zamani ne kullun aqida su guda haka suke dan kada ku arzon zama na shekara dubu da wani abu da na yau aqida iri ɗaya ce ba ta wancan da yan shekara dubu ne a inda su ne abun guda ne hanyar guda ce ba ce ai na Nigeria daban Niger daban na Saudiya daban kasa na Asia daban ko Amurka daban in Amurka yake in Isra'ila yake in Nigeria yake aqida guda ce manuwar guda ce hanyar guda ce wurin hujjar guda ne haka suke sai a ƙasa ya ta yi ma'alama tarmamuwa ya ce min huna daga wannan bayani da ya gabata na'alam adamu sihatu da'awa anna salafiyyata marhalatun zamaniya na mazhabin islami masu akwai a a kalmar salafiya wani abu ne zamani ne wani tun nasa abai ya wuce ba bai zama akida ta da kullum salafiya wani abu ne na zamanin wani abu ya shawa ya ce wannan magana shirme ce ya ce li'anna mazhabin salaf mustamilun ala asasai ne azimai in zaka gano wani magana shirme masu cewa ka shirme suke ya ce domin mazhabin salaf ta kumshi wasu jimishikai guda biyu wanda gimshike ne guda biyu alƙudwatul hasana wal manhaju sahih almuttabi tushe guda biyu kyakkyawan koyi kudwa kuma da tsari ingantacce wanda kuma bin shi ake ba tsara shi ba ake eh ba tsara ba suke su tsarin nasu su bi suke muttaba ne eh suna koyi kyakkyawan koyi abin kyakkyawan koyi annabi sallallahu ko shi ne abin koyi kyakkyawa kuma suna tsarin su bi suke ba ba shirya ba suke su eh muttabi ne yace fal qudwa abin koyi hum ahlul qudus salasa min as-sahabati wat tabi'in wa tabi'in bi ihsan wannan ta suwaye ake kuduwa da su su ne wannan karnin guda uku da annabi ma shaida na sahabbai da tabi'ai da 'yan bayan tabi'ai da kyautawa wani su ne kuduwacin al'umma salafa sale shi kuma almanhajcinsu huwa tariqatul muttabi'a fi hadhihi al-usul fi al-fahm al-aqdi wal istidlal wal taqrir wal ilm wal iman wa jami'i jawanib shari'a manhajcinsu shine hanya wadda aka bi fi hadin usur hanyar da aka bi a wa'incan zamani guda uku ba na ba hanyar da aka bi a wancan zamani na uku filfahamil akadi cikin fa'inta ta aƙida ce a wajen kawo hujja ne tabbatar da wani abu ne ɓangaren ilimin ne ɓangaren imanin ne ita da duk wani shashen shari'a suna dogara abin da ya zo yake da tushe da alaka da wancan karnin guda uku na hurku shi ne manhajinsu ya ce wa bihaza da wannan bayani da ya gabata ya tadi jaliyan annal ittisas da salafiya madahun wa sana'un li kulli man ittakhadha qudwatan wa manhaja ita ta wannan bayanin zai bayani a gare ka karara jaliyan ayi karara أن الاتساف بسلفية أسفا تاكد سلفية وانا سلفيني وانا أبو مدهن وصنع وانا أبو يبوني eh abin kirari ne gare ka ga duk wanda ya riki wannan hanya abun koyin shi abun tsarin shi tsarin wanda ke bi li'anna lahu fiha salafan salihan domin hanyar da ka bi kana da magabata na kwarai akanta ba daga ba ka tsara ta eh hanyar da kake bi kana da salafin salihan mu suka rigaye ka na kwarai sahabbai kenan akan ta wa hum khilatu hadhihi al-umma bi shahadati nabi sallallahu alaihi wasallam su wa'annan salafin salih sune hiyen wannan al'umma kuma da shaidar annabin wannan al'umma shi musu shaida sallallahu alaihi wasallam yace wa amma al-ittisaf biha dun tahqiq ma dallata alayhi من الاعتقاد والعمل ظاهرا وباطنا فليس فيه مده وثناء لأن العبارة بالمعاني لا بالألفاظ والمصطلحات يجي وانا أبندا أكا صفنتا وانا منهجك إيه كورن كيدا أوامو أهل السنة ne ahli sunna ne salafi ne babu tabbatar da wannan abin da aka faɗi ba haka ba kake bangaren aƙida bangaren aiki na hiri ko na bayyane to in ma an gaya maka ba wani yabo gare ka shirme ne bai ma wani komi domin ana lura ba ana kula ba ake da suna a ana aiki da hakika abin me ya aikace ba kula suna ba me ya suna na aikace a baki a same ka aikace a same ka sunna kake ta kake aikatawa bari a muni muni muka amin ko muni a gaba ma ko kuna a gaba maka sunna shirme ne ba bane bane suna ni na shiga ni ne a ya zama haka ki a yakace ba wuzo kusa kusa gaba ni na gaba ni ne imam a gaba ko sai ba ka wani sai zama sai zama da suna da kiki a ba- ba suna bane ba ba wani ba na na tamfo na na mashe da shi kenan kun hakan a a same ka a hakika haka kake kana aiki da kitabu sunna baka bin ra'ayi eh shine ahlus sunna ko ina kake ko baka sunna baka yi ne akwai mai sunna amma kake ko baka sunna baka yi ne ahlus sunna me wannan halin sai yake cewa usul aqidatu salaf salih ahlus sunnah wal jamaa tushen aqidar salaf salih ko mu ce ahlus sunnah wal jamaa yace inna ahlus sunnah wal jamaa as-sa'irina ala nahj salaf salih يسيرون على أصول ثابتة وواضحة وبينة في الاعتقاد والعمل والسلوك yace ahlus sunna wal jamaa waɗanda suke tahiya akan tsarin magabata na kwarai su yasiruna ala usulu ala usulun sabita suna tahiya kan wani asali ko tushe tabbatacce mu kuma wadihatan ai- a- a hili yake kirar a hili ba shi ba kai shi abu ne kuma- kuma bayyanatan kuma a bayyane yake dalla dalla filitikat bangaren aƙida ne bangaren aiki ne al'amal ko sulukin rayuwarka suluk wajen bangaren tsoron allanka wajen bangaren hal mu'amala sauransu ya ce wa hadihil usul mustamaddatun min kitabin ta'ala wannan tushe kuma kowanne an samo shi daga littafin Allah eh وكل ما صح من سنة وكل ما صح من سنة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا كان أو أحد وعلى فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان yace wannan abin da yake madogaransu gimshikinsu shi ne abin da aka samo daga littayin Allah bayan ƙur'ani da dukkan abin da ya inganta ya sahihi ba kwashe-kwashe ba abin da ya inganta na sunnar manzana sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin mutawatir ne ko ahadi ne ba sharɗin ya zama mutawatir kina ya zo ta hanya mai yawa ce ko ta hanya guda inda ya inganta kuran kuma ya kuma hadisin da ayar a fahimce su akan fahimu salaf hadhihi al-umma fahimtar wa'annan magabatan wannan al'umma na sahabbai da tabi'ai da tabi tabi'in da suka bisa kyautawa fahum yusallimuna li nusus al-wahayain wa yajma'una bainahuma su asina da jama'a suna mai yusallimuna suna mai kawiya li nusus al-wahayain suna mai kawiya ga nassin wahayi biyu mai wahayi biyu الكتاب والسنة وما تقول عن الهوى إنه إلا وحي يوها كأنه النبي إياه كده ويوحي بيو قرآن ده سنة لما قال إياه كوا أوتيت القرآن ومثله معه ko sai Qur'ani sun ma'u an ban alqur'ani da wani abu kamal alqur'ani bayan qur'ani akwai sunna eh magana kenan shi akida ga jama'a kenan to wannan suna aiki da abin da yazo ta wannan wahayin guda biyu qur'ani da sunna kuma wajaba bainahuma suna hada suna hada tsakanin qur'ani da sunna wa yuradduna mutashabiha ila muhkamiha in wani abin suka kasa ganewa za a dauko aya a dauko hadisi da a fahimci inda ya sa gaba in suka kasa ganowa abin zama su shubaha sai su tsaya ga wanda ba shubaha kan shi shikenan وينقادون لهما مع غاية التعزيم والإجلال سنة ميك قوية ذا قرآن ذا سنة هذا إياك لكرة مماوة تبالي على الهرمة قسقليسو ولا يختلفون فيهما باسا ساباني كيك ركي غا سنة تابا ينعني انبالي آآ بقى مثالي كسم على الإمام مالك سابو حنيفة سنة بياني تنقرأي وسو نشي وابس يردبا wani wanda yake almajirinsu ne ya samu nassin hadisi su sun yi fatawa kan ishihadinsu kan fa'intarsu sai wani daga baya samu nassin hadisi suka ce kakka yarda ka rike ra'ayinmu ka rike wannan sunna mu ma kan tamki kun ba su yarda ba ga ƙur'ani ga sunna ta zo a kurin koya abin da ga dama su ci a imam malik ke cewa ƙaulai ne mukhtalifai ne ya kullu sababin jami'an kullu ma ce la wallahi hatta su bi haƙa sabab ya ce ya za a yi magana biyu saɓanin juna nan ya ce haram nan ya ce halak misali kuma a ce wajen ɗaya ne alhali allah ɗaya ne annabin ɗaya ne littafin ɗaya ne alƙibla guda ce kuma a yi halak haram a cikin addini guda ya ce labewa ya ce akwai mai daidai akwai mai kuskure dole a nema gaskiya eh duk wani haka kowa ya faɗi shi madogaran shi ƙur'ani da sunna ba mai rike na shi san imam shafi na shi imam amr ibn hanbal duk da yake gaba da shi yace ahmad kai ka yi ni sanin matashin hadisi ka yi ni samun hadisai masu yawa ce duk inda ka samu hadisi ko mutumin kufa ko mutumin fasara ko da ina da gaugawa ka sanar da ni shi dan in yi aikin shin ajin ra'ayina duk haka suke hanyar su kenan ba sa barin irin namun yanzu ai lalle hadisi ne buhari ma kai ganta amma mu malikawa ka gani ka gani hadari ne wannan na iba inda maliki na da rai wallahi wannan ya mai hukunci inda maliki na da rai ka ce kai kana bin maliki a kaya maka hadisi karara inganta ka ce mu muna jin malikiya to imam malik da kai da shi da wasu abin zai ba akalla dai ya maka bulala a ce maka hadisi ka ce kai maliki haba ba dai wancan malikin ba eh eh dai wancan malikin ne ka san wancan malikin wanda ba san shi wannan da ya malik Allah kiyaye mana ka tsara wuta Allah kiyaye shi imam malik suna kan qur'ani da sunna ba sa ganin qur'ani ku suna sabarta sai ake da jaman baiwa yace kenan wala tafarraquna shi'an wa ahzaba ba sa raba kungiya kowa na shi ba kungiya kungiya daban kowa da ra'ayin shi ba su haka bal ya'tasimuna bi hablillahi almatin suna ruko da igiyar Allah mai kwari alqur'ani kenan wa lam yu'aridu alwahayaini bil uqud alqasira wal aqidat albatila ba sa tinkara da wahayi biyu kenan ba sa tinkara qur'ani da sunna da da hankali wanda ke ragagge hankali ragagge ne ka tankari ƙur'ani da suna da ra'ayinka in ya daidai ka karɓa in ya sana ka bari ka kama ƙur'ani kiyasi ba ta siya ta fala ka kadan wani kiyasi ka huta ba su haka da falsafa aiki da hankali falsafa mai wasu falsafa falsafa filosofi filo filosofi shi falsafa wala kashaf wa zau wata a kashaf mace zau abinda ni ne na ga ko a ci aiwa ne shi ne alama kashafi wani aya wani kuri shi ne Allah ma kashi biya gano ta da sai suka ce akwai tafsirin batini zai ko batini ke nan wai manya a kawo maka aya abinda ke kaji ya kibatar su da sun yadda aƙidar su ce wai za a yi wa malami zai kawo ta aya fasara a ta wani tafsirin batini ne metrin batini kin ba mu suka mala ana samu shi haka shi ne Allah ma kashe fi shi ne san da shi wannan malamin baka ce ana hujja ana ka samu kaga nan kaga nan an yi ɓanna ne an yi arihi ta kuma ana a bincike ta kamar da ake kuna raya muku ƙarya a cikin kanka mantaka an kariye aka yi har iska an kariye ko ƙarya za ka ɗana jini amma kan ka yi ana ka buɗe ga ibile ga yi ya amma ƙarya kuma ana ka bincike ta amma tafsirin da ba shi ba babu inda aka samu babu inda babu magana sahabi ba tabi tabi'ina a fasar aya da tsaka dama an kace a ina hujja a ce wannan kashifi ne haka ma da wannan tafsirin baɗi ne he manya suke yi shi kaga da abin sau kaga da ai ma ba hana ko kamar cikin gaskiya to dole ya cikin hanya da ake rihe bata a bar mutun kan bata kun bata mota an ji ka bintuka badi ne ne to musulunci ba wannan babu wani tafsirin badi ne imma ina hujja babu kun kun abin shi babu hujja kun ba bai zama dogara ba a dogara da tafsirin badi ne a shari'a can wannan kuma Allah Allah shirye da su tabbata bata ne dan nan tushe bata ma amma kowa ka aya fasa ta yace shine shine ya gano ta shine santa kadai shi aka kashe ne ba magana mai zau kana abin da ya ma daɗi shi ne daidai sun sa maka ra'ayinka ba daidai ba shi ne ta bisa haka nan su arzinar jama'a ba su haka nan ba su aiki da ra'ayi ba su aiki da san zuciya ya ce lokacin ƙari insha Allah wala kai fatan zai muhimmi da san insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته